بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم ما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Muna kare godiya yabo da jinjina ga Allah madaukin sarki mai kowa mai komai wanda cikin ikonsa ne muke samu muke samun daman zama a wannan guri domin karuwa da abin da Allah ya saukar da shi na ilimi a yau kuma alhamis bakwai ga watan uku shekara ta 1443 wanda ke yi daidai da sha hudu ga watan goma shekara ta dubu biyu da ishirin da daya za mu ci gaba da karatun wani littafi na al-muqaddimatul iziya a inda wanda ke shi ne darasi na hudu kuma insha Allah ta'ala za mu tashi ne a faslun tajibu izalatun najasati an thawbil musalli haka yake ko na'am fara'idul wudu'i ko saba'a to da wuri dai yau dai zan sa alaman Allah yadda na'am alola ya tabbatu a cikin ayan alkur'ani cewa Allah ce idza kumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum wa arjulakum akwai kuma kiran wa arjulikum ila alka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu ya tabbatu cikin hadisin Uthman daga Maulana shi a Umran yake bayani cewa wata rana Ali bin Uthman bin Abi Talib Uthman bin Affan ya ce a kama masa ruwan alola bayan ya kama masa ruwan alola an kama masa ruwan alolan sai ya yi alolan bayan ya yi alolan a karke ce ya ga manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi irin wannan alolan shi da ya yi wannan kuma ya ce duk wanda ya yi irin wannan alolan ya yi sallar ka a biyu ba tare da ya zantar da shi kansa zuciyarsa wani abu ba to an gafarta masa abin da ya gabatar da zunubansa kun ga kenan shi ma alola ya tabbata ta hanyar ina ta hanyar sunna ya tabbata hanyar Kur'ani ya tabbata ta hanyar sunna ya tabbata kuma ta hanyar ijma'in malamai malaman musulunci duk sun ijma'i akan yin alola idan an zo za a yi sallah sallan nan wajiba ce koko ta nafila mun fahimci wannan ko kuma alola shi'ar ne daga cikin sha'iril islam duk wanda ka gan shi na yin alola to kun Allah da musulmi ne har ma idan ya zanto kana son ka gane wani musulmi ne ko ba musulmi ba ne to kamar lokacin sallah yi da izinin Allah subhanahu ta'ala akwai wani farfesa a wata jami'a da wani ke bani labari suka ce su dai har suka gama jami'an nan shekara hudu cur Allah ba su taba ganin shi ya dauko abin alola ya zo ya alola ya yi sallah ba kuma shi na da wani shi musulmi kaga wannan karke a irin abin nan fa bainana baina ka gani to Allah shi kyauta Allah ya shirya mana to saboda haka duk wanda ka gan shi na yin alola da nufin sallah to in Allah da za ga musulmi ne wannan a ko ina ne a ko ina ne namiji ne ko mace Allah ka samu dace to a cikin cikin ayan alkur'ani ne aka samu wajibai domin aya ta zo da gabubba gudano ne ya ayyu hallazina amanu idza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum kaga fuskokin ku ko wa aydiyakum da hannayenku sai wamsahu bi ru'usikum ku shafi kawunan ku wa arjulakum ila alka'bayn ko kaga ta zo da gabubba guda hudu sauran kuma hadisan manzo ne sallallahu alaihi wasallam suka zo da su sai zan to kenan wannan shine mafi karfi farallan alola bacin ninya da cudawa da gaggawa sai waɗannan kuma su ne farallan alula wanda ke nassi ya tabbata akan su karara Qur'ani da hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam amma an yi ikhtilafi akan waɗansu kamar misalin kuskuren baki da shakarwa da fyacewa kan shi na kasancewansu baki na fuska ne hanci mana fuska shin wai wajibai ne kuka ba wajibai ba ne akwai waɗanda suka tafi akan wajibai ne akwai kuma waɗanda suka tafi akan ba wajibai ba ne menene mahimmancin sanin wannan mahimmancin sanin wannan shine lokacin da mutum ya zo da ninyan alola bayan yi tsarki sai ya wanke sai ya wanke fuskarsa bayan ya wanke fuskarsa da niyan yin alula fa sai ya wanke fuskarsa bayan ya wanke fuskarsa da kanan kuma sai ya je ya wanke hannayensa zuwa gwiwan guyoyi bayan ya wanke da kanan sai ya shafan kai bayan ya shafan kai da kanan kuma sai ya zo yanke kafafunsa wai alula ta yi ko ba ta yi ba bai kuskure baki bai shakarwa ba bai ce ba bai ma dawo da shafin kai ba kawai ya shafa ne abin shi zuwa ke su kenan bai dawo da shi ba bai shafa kunni ba ma ya matsayin alulansa ta yi ko ba ta yi ba menene hujja na? eto a kai kana cewa ya yi ne alola ta yi ko ba ta yi ba alola ta yi saboda wajiban da aya ta zo da su ya yi ko barakan lafikun malin gwafa sallallahu alaihi wasallam to kun ga wannan na daga cikin mahimmancin ka san wannan wajibi ne ka san wannan ba wajibi ba ne kun gane ka san wannan mustahabbi ne domin sanin iya bambancewa tsakankanin wajibai da mustahabbai da sunnona shine zai baka dama ka gane idan da mutum zai yi alola bai wanke wata gaba ba ko wasu gabubba ba ko bai kula da waɗansu gabubba ba kawai ga gabubban da ya keɓance ya wanke alola ta yi ko ba ta yi ba kun gane yawwa Allah ka samu dace don akwai wani su da muga musuke cewa su suna ganin ai wannan wajibin da mustahabbi da sunnun duk ba wajibi bane ka san su a'a yana da kyau ka san su ai malaman da suka fitar da su ba ƙarya suka yi ba kowanne zaka aka gujujin sa mun bance wannan ko saboda haka in yayi haka da nufin alola alolan su ta yi sai dai a ce kawai bai dace da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba kun bance wannan ko Allahu a'lam Allahu alam in dai kana son ka yi alula irin wadda ta dace da kantar mu sallallahu alaihi wasallam saboda Allah ya ce muna laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatu liman kana yarjullahi wal yawmal akhir ko to shikenan sai ka yi alulan ka hada hadda sunnonin shikenan ka yi alula irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikakkiya sannan kuma ka yi koyi da manzon sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Allah ya ce mu yi sannan kuma na zai kara maka san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma gane muhimmancinsa da muhimmancin shari'ar musulunci da dokoki Allah ka samu dace fara'idul wudu'i sab'atun farilan Allah guda bakwai ne al'ula na farko anniyatu daura niyya anniyatu daura niyya wajibi ne mutum ya daura niyya menene ma'anar aniyatu malam yace wahiyal wahiyal qasdu bil qalbi shine kayi nufi da zuciyarka yin nufi da zuciya fayanwi bi qalbihi sai mutun ya nade daura niyya da zuciyarsa inda gasli wajihi yayin wankan yi wanke fuskar sa fardal wudu'i cewa zai yi farallin alola ne ma'ana zai yi alola ne aw raf'al hadath ko kuma dauke hadathi aw istibaha ma kana al hadath mani'an minhu ko kuma ya sami halassin aikata abin da yake na ibada wanda dalilin hadasin nan ba zai yi ba mun banci wannan ko to malam ya ce inda gasil wajihi a nan ne za ka ɗaura niyya amma sahihin magana shine tun kafin ka fara alolan za ka ɗaura niyya na'am na'am tun da ya ce Allah ba da lada ai ba shi kuma ya fita ko ya kamata a ce yana da to mafi karfi shine idan zaka fara ibada dukkan ibadar zaka fara ta ka fara ta ne tun daga farko wannan shine mafi karfi amma akwai waɗanda babu laifi idan ka fara a cikin su sai da ka fara sannan kuma a sai da lokaci ya shiga sannan ka fa kai niyyarka misali kaman azumin nafila mazo sallallahu alaihi wasallam da yayi kan zo wajen matarsa ya nemi wani abin da zai ci zai karya kumallo amma kuma sai ya zanto an rasa ta gidan manzon Allah ba kenan sallallahu alaihi wa alihi wasallam mu yanzu ko ga to a ciki har ma a daki karkashin gado ko karkashin tebur ko lungun daki ga indomi cike ga kayan shayi komai da komai yana ije an tamje shi kawai kai ko da za a sa wannan dokan fita kai ba matsala to ga gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi sai a waye gari ba abin da za a ci to Allah ka samu dace to kai an tattauna wata qadiya ba kana ya na san ayi lalura ce ta saka fita ya ce anniyatu wa hiya alqasdu bil qalbi fayanwi bi qalbihi inda ghasl wajhihi to shine sai malai ya kara bayani kaga nan malai ya nuna mana wajen wanke fuska ne za a daura niyya ko to yana nuna cewa kenan ashe ko kuma kafin nan yanzu kaga ai zaka wanke hannayen ka zuwa ku'u ko zuwa wuyan hannu sai kuma ka zo ka mene zaka shaka ruwa afwan zaka yi kuskure baki ka shaka ka face to me yasa bai ce a fara farko bai ce ai kai niyya farko ba sai ce ka niyya a wajen fuska kaga yana nuna kenan wancan ba wajibi bane kenan Allah ka samu dace ka ban ji wannan ko to Allah ba shi Allah shi ba Allah da na to alhamdulillah gashi ka abin nan yanzu kuma in za ka fara saboda innamal amalu bin niyyati ka daura ne ka daura niyyar ne a farkon ibadan kuma babu wani daura niyya a baki abin mamaki har yanzu abin da yake waɗansu ba su daina ba da zarar sun zo a lola sai sun tsaya sun yi nawaitu nawaitul wudu'a li salatil zuhuri farudan sai a fara lola kuma ikon Allah dukkan tun da qawaidi ahlul ishmawi iziya risala askari a karbul masalik muktasar mudawwana duk babu to me zai sa bazan tunda addinin sai Allah abinda Allah ya ce da manzon sallallahu alaihi wasallam suka ce da fatawan sahabbai to me yasa zan zan dauki wannan har ma an zo wajen alola ka wai sai an wani haka an sa yatsa akan goshi ko da ke yanzu galibi wannan ya yi sauki ko wani ma kaga wani ma fasa sun haka kan yatsun su manuniyan nan za su dandana za su taba kan kan halcin su sai a dangwala a ƙasa sai a dangwala a goshi wasannin ne kuma sai a ce ashhadu an la ilaha illallah to Allah ka mana arziki da bin shiryan manzanka sallallahu alaihi wasallam cikin komai na ibada to ashe kun ga ita alola akan yi da niyan mene rafa alhadathi kau da hadasi a baha ma kana alhadath mani'an minhu ko kuma samun halassin aikata ibadan da idan da hadasi to zai hana ka aikata kenan ashe idan zaka yi alo idan kai alola yan uwa ko baka yi sallah ko ba idan zaka yi sallah ba zaka iya yin alola domin kana cikin wani nau'i ne mene na tsarki wannan shi ke ba da dama wanda ya sadu da matarsa yana bukatun ƙara saduwa da matarsa sai ya yi alola kamar yadda mazu sallar sanin ya nuna mana alola wani nau'i ne na tsarki ba kai ka kwanta ma da shi duk inda ka juya mala'iku suna maka addu'a Allahumma gafir lahu ko makamancin haka ko fa innahu bata tahiran to saboda haka ba wai sai lalle zaka yi sallah ba zaka yi alula ko da zaka iya alula ka zauna kai tilawan qur'ani zaka iya alula ka zauna a shagon kai tabi ga kantin kamshi nan kai alula ka ci gaba da kasuwancinka sosai kuwa kaga ma kai zaka huji kai zaka yi ma kasuwancinka da hujja ne to kana kasuwanci cikin tsarki na na ka ce ok to masha Allah to ala karo kasuwa mai albarka eh ala kawo kasuwa mai albarka sai dai kuma in Allah da shekara mai zuwa Allah da muna haji ga baki ɗin mu yan haji insha Allah da ala Allah ya kawo kasuwa mai albarka asaniya na biyu gasulu jami'il wajihi wanke dukkan fuska ina ne yake amsa sunan fuska malam sai ya ce wa hadduhu tulan iyakan fuska ta tsawo ma'ana daga ina ne zuwa ina ne za a ce nan ne fuska idan aka dubi ta wajen bangaren tsawo shine malam sai ya ce mimma na bi sha'ir ra'si tun daga mafitan gashin kai almu'tadi wanda aka saba da shi wanda yake ɗabi'a duk inda ka je a duniyan nan zaka ga zaka mutane da shi ila akhiri zakani har zuwa karken haɓa nan kenan ko ƙasan gemu nan ko wajen tushen wuya nan guraren tun daga nan goshi kun ga ashe nan tun da ya ce mana mimma na bi tisharin rasi ba za a lura da mai saiko ba wanda suke da saiko can tsaki can tsakiyar goshi a kai ba za a yi tibari da wannan ba a al-mutad ne kusan duk inda kaje a duniya farkon goshi makonkwada nan ne gashi ke fara fita abin da za a kula da shi kenan ashe kun ga wal ibratu bil aglab wal andur la ibratala al ibratu bil aglab in an zo za a lura agalabin jama'an duniya maza ina ne ko kuma maza da mata ina ne gashi ke fitowa to shine za a kula da shi ba kula da wanda gashin shi yake da saiko asla asla shine mai saiko asla alhamza sadun lamun ha'un asla asla ainin afu a garke asla babu kula da asla ardan wa ardan sannan ta wajen faɗi kuma ma bainal udhunaini duk abin da ke tsakankanin kunnaye guda kunnuwa guda biyu wa ya tafaqqadu fi ghaslihi haka nan kuma zaka bibiyi zai bibiya wajen wanke wasa na fuskar sa asari da jabhatihi na nadan goshin sa duka sai ka bi na nadan goshin nan ka kula da shi ba domin komai ba saboda mene saboda kada ya zama ka sa ruwa amma kuma akwai gurin da ruwa bai shiga ba kaga alwala bata cika ba kenan wahiyar takamishu ma'anan asari din nan shine at-takamishu wannan nan nada ta wata tara Allah ta takuni fil jabha wanda ke kasancewa a goshi a fatan goshi wa zahir shafataini wa zahir shafataini da kuma bayan labba guda biyu sai ka bi kashi shafi gurin da ruwa wa ma bainal mankharaini da kuma abin da ke tsakankanin ramukan hancinka guda biyu sako nan gefe nan da gefe nan sai ka sa ka wanke shi ma wa yajibu takhlilu sha'ril lihiya al khafifa idan har gemu mutum mai sarki ne bashi da yato ya waje bai tsitsife ya sa hannu ya tsitsife shi bayan ya shafa ruwa sosai wa ghaslu ba wa ghaslu ma tala min al lihiyati idan ko gemu na da tsawo yana da kauri to shikenan abin da ya tsawaita ko shi za a wanke ba dole ne sai an ce an kokkofa an caccaka hannu ya shiga da sauransu ba kai da yawan wanke saman gemun kawai nan ne wajibinka alkathiba wanda ke mai duhu amma idan ka cicce kaɗin ruwa ya shiga ta fatan gemun kawai nan babu komai yayi ba ce ba ka abin da ba daidai ba al-thalitha na uga sulul yadaini wanke hannaye guda biyu ma'al mirfaqaini tare da mirfaqaini kun ga nan malam bai ce ilal mirfaqaini ba kun gane ko masha Allah aya da ta ce wa fagsulu juhakum wa aydiyakum ila almarafiqi ila din nan ba wai yana nuna iyakan nan gwiwan ne nan kawai za a wanke ba haka ba a'a sai ka zobo haka ya shigo har damtsinka domin wannan ila din tana da ma'anar ma'ani to shine sai ya ce maka wa gasul yadaini ma'al mirfaqaini tare da gwiwoyin hannunka duk sai ka hada ka wanke wajen wankewan ka tala hannunka haka ka shafa ma gwiwar ruwa da kyau da kyau ga ma falalan alulan inna ummati yudawna yawmul qiyamati gurran muhajjalina Allah ka samu dace ai an kusa hutu ko kuna ja kuna jarbanin jami'a ko au za eh muke za fara ko to wata abubuwan ne sun sun haradu amma muna fata ana yin jirban Allah za mu yi daura sosai za mu yi daura sosai in Allah yarda bari mu ga magani bayan na kira'atul rashida ga kuma wannan ma wannan umdatul hakam mu samu mu yi umdatul hakam a sati daya koko litini talata laraba alhamis ko kuma asabar lahadi litini talata laraba alhamis kun san wani abu ne me yasa galibi an fara taba ga mawani sai ga darasi ya tsaya galibi to Allah ka samu dace saboda gaskiya kun ga foundation a wannan littafin fikin idan ka same su to shiga cikin fahimtar hakam da ke cikin umdatul hakam risala askari da sauransu wannan zai maka sauki hatta muktasar saboda dama kana da foundation ai to in mutum ba shi da foundation ko wala sai a ta karanta hadisan ma baka gane baka ma gane me ake nufi musamman a shiga an shiga babul buyo sai ka rasa menene ake menene ake magana kai to Allah ka yassare mana Allah ka sa mu nayi asa a duniya da lahira ويجب تخليل اللحية الخفيفة وغسل ما ما طال من اللحية الكثيفة الثالثة نأكو daga cikin farlan alula gasul yadaini wanke hannaye guda uku malamin fakaini ويجب تخليل أصابعهما ya wajaba a tsatsefe ɗan yatsu ɗan yatsu haka a tsatsefe su har da hannun da burjum nan shine burjum tsakankanin yatsunka burjum jamin shi barajim shi ma duk sai ka wanke shi ba din ba saboda wani lokaci musamman in ka ci tuwo kuka ko kubewa sai ya zo ta nan tushen yan yatsu ta nan sakon yan yatsu sai ya gaya mamaki a gurin to dole ne sai mutum ya fifi ya tsatsefe shi wannan shine cikakken wankiya muka yanzu mun zo shaf shaf ne bin zaki alolan ba kowa ke damuwa da fitsin da fifikewa ba na'am waqtulifa a na na wuce ko na je wani guri na arrabi'atu na hudu masu jami'in ra'asi shafan dukkan kai shafan dukkan kai idan ka zo za ka shafi kanka ka shafi dukkan kanka gaba gida sabanin mazhabin shafi'iya su suna ganin ko wani bangare ne ma ka shafa yayi wa awwaluhum min mabda'il wajhi farkon inda za ka shafa na kai ɗin shine tun daga mafarin kai mafarin fuska wa akhira hukumin ta haljumcima karkensu shine can karken abin nan wannan kokonka kokonka jinjima kokolwa ko to an yi lagi na ana amfani da wannan kokonka ɗin karken kokonka ƙeye kenan za ka kai na jumjuma mandula ok abin nan vertebral column ko eh modula oblongata ko eh na to na gane maganan ka barakallahu fikum wa man tawda'a to ya gama magana akan wajibai waɗansu matsalola ne da suke da alaka da mene da alolan yau malam ka gane maganan na qadiyan nan azuko yanzu ka gane ina ka ga an kawo kuskuren baki ina ga an kawo shakarwa ina ga an kawo kaza kaza kaza kaza kaza kaza da sauransu kaga waɗannan su ne wajibai su ne wanda ki dole su kawon ke su wa in kana akwai waɗanda suka yi kawo cewa shakarwa da fiye masu cikin wajibai sun ga wannan kuma suka kawo kunni ja al'udunani minar rasi sun kafa hujja da waɗannan Allah ma da ka dawo nan ne ka shigo cikin jama'a ko kuma dai ko da ke nan da rana ne eh aga malam wannan rubu yana ta yana ta kamshi sosai kun san angon kamshi ne fa ya samu karuwa fa ya samu karuwa na'am ai ya angon kamshi ne ai na kamshi ne Allah ya sa albarka mace ce ko namiji Allahu akbar an samu wani dan karirin alaran mashi ma Allah ya sa albarka Allah ya sa alheri wa man tawadda thumma qallama azafirahu duk wanda ya alola da kanan sai yanki yan akaifinsa mana yanki kumba aw halakar asabu ko ya asye gashin kansa fa innahu la yu'idu gasla mawdhi'il takalimi ba zai wanke ba zai maimaita wanke gurin da yanke kumban nan ba wala masar ra'si kun ba zai maimaita shafan kan nan shafan kai ba kun bi wannan ko ka riga kai wajibi wannan kuma aski shi wani hukunci ne daban na'am waqtulifa idha halaka lihiyatahu ba'da al-wudu'i amma malamai sun yi sabani idan mutum ya aske gemanyansa bayan ya yi alola wani suna ganin faƙila yi idu gasila mawdiha wani kauli aka ce zai maimaita gurin wanke ta wakil la yi idu wani kauli kuma aka ce a ba zai maimaita ba alhamisatu na biyar daga cikin wajibai ko da ke ga shaidar sauran guda ɗaya gasul rijilai ne wanke kafafuwa guda biyu mal ka'abai ne tare da idan sawu ka'ab shine gurin da ya tudu nan ne da ya dalilin da sake ce ma ka'aba ka'aba kenan saboda ta dan yi tudu haka wa kuma al'azmatan azmani idan baka san ka'ab din ba sune waɗannan kasusuwan guda biyu anna annati atani ko annai atani annati ani waɗanda suka tsuro a gefen kafafuwa fi tarifai saƙaini a gefen tsintsin kafafuwa guda biyu wani riba ta halilu a sabi'ihi ma an so tsatsefe 'yan yatsunsu watan 'yan yatsun kafafuwa an so ka tsatsefe a sadisu na shida addalku cudawa wa kuma imradu yari shine shine murza hannu alal udu akan gaba daidai gurgudu ma almai tare da ruwa amma shari'a ba ta kallafa maka in ka zo wai sai ka rinka dirzawa ka rinka dirzawa har sai daudan da ya kanta yana tasowa ba ba kallafa maka wannan ba shafa ruwa za ka yi kawai ka shafa ka dan cuccuɗa sama-sama daidai gurgudu ta yin da ruwan almuhim alwajib almuhim alwajib shine ruwa ya shafa fatanka ko ina shine wajibi sannan kuma dan daudan da ke sama wannan babu laifin kawon kishi amma wanda ta mutu kantan nan wanda ke sayar da sabulu soso da sabulu zai fita shi ba a ce dole sai ka sa sai ka dirji shi ba malam na'am eh ba dole jamil jiddan kan mutum da ya da ya mai da ya sa shafa mai sai kuma ya zo ya alola ba sai a ce kuma dole sai ya dirza man nan ya fita ba domin ai man nan bai rufe fatan ba inda man ya rufe fatan to shine wannan kuma wani sabon hukunci ne na muka cewa alula bata cika ba misali wanda zai dauki fenti ya shafa mu hannunsa wanda zai sa hannunsa a cikin fenti sai zo ya alula ya mai mutsan alulansa musamman fenti mai maiko to kaga wannan alulansa bata cika ba bata cika ba ba din kuma saboda mene saboda muhallin wankewa muhallin farali shine mene ainihin fatar to yanzu ka zo ka sa wani abin da yake ya rufe fatan shikenan wannan allura bata cika ba Allah ka samu dace kenan wanda zai alola ya shafa fanti mai mai wannan alolansa bata yi ba za alolansa ma'ana zai iya shiga za ta iya shiga cikin matsala amma bayan ya yi alolan sai ya shafa fa wannan babu komai babu komai wannan insha Allah ta'ala to wa yaghsilu kullu wahidatin haka ne wala yushtaratu muqaranatuhu lis-sabbi ba sharɗanta muqaranan gaban ba lissabbi da wannan ruwa ba ba ya ce mana iriyali imrali yadi ba alal udwi wai idan ka dauko kana dauko ruwan sai ka sa hatka ka manna da fatan ka ba a'a ko da ka dibo ne ka zuba sannan sai kuma ka cuda wannan yayi babu komai babu komai almuhim almuhimmul wajib shine gamewar ruwa ga fata ko ina na hannunka asabi'atu na bakwai almuwalatu muwalatu shine mene jibantarwa wa huwa an yaf'ala alwudu'a kullahu shine mutun ya aikata alwala dukansa fi fawrin wahid a lokaci daya min gairi tafriqin ba tare da an samu rabawa ba tsakankanin wato wasu gabba ba mutafahish mummuna ya wanke hannu daya zai je wanke hannu dayan dama akwai wata kungila ko za su je su capturing hoto abuja ipps ko za su kaza sai aka bugo mushi waya sai ya dauka ya ta waya dama gina son abinci kwatanci inda za su je abuja da sauransu sai da kuma ya dauki minti talatin ta yi wannan kuma aika ga karaba tsakankanin na'am ba a so karaba rabawa mai sauki wannan babu komai mun fahimci nan ko kada ya zama ya mummununa ma'a zikiri tare da tare da mini na'am tare da tunawa kaga da fazinan mi harshen damo ne yayi to yau tamam tamam tamam tamam kuma da sanin cewa ilalle ba kana lura ne ba ba wanda zai dauke zai manta baka baki ɗaya ba kila ma har sai ya dauki abin hawa ya jefa da ya dawo wallahi mala abin zai baka mamaki kai kana ganin kamar hanya ko zai iya yiwa ni na ga wanda ya fi shigo masallaci ne fa ya zo zai daga hannu ya kabar haka sai aka gomu shi waya wallahi wallahi mala haka sai sai dakata da kabara sai ya dauko wayan ya fita masallaci ya amsa waya tukuna ya shiga ta da amsa waya ga fa liman fa na ta karatu a cikin sallah sai lokacin da ya ga liman ya gama karatun sura zai yi ruku'u sannan ne sai ya ce da Allah a jira shi sai ya dan shigo cikin masallaci bayan ya kace ya shigo cikin masallaci da wuri ya ya kabara ya bi liman ruku'u yanzu kun gani mun fada cikin zargin da Allah ke mana ko jan kunin da Allah ke mana la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah alhakumut takathur hatta zurtumul makabir kalla sawfa ta'lamuna wai za ka amsa kiran waya za ka zo ka kabarar harama ne fa a mutum kawai sai ya shagaltu da waya abin shi dai ya fasa kabarar harama har ya daga hannu wallahi malam ka rasa ina za mu je Allah shirya na'am wala wajen da aka ce mutu fahimci ina eh ba a zikiri wa kudura na'am a nan yana nufin cewa kamar zikiri ɗin nan wato ba wai ya manta wai ya sane eh cikin da zangai haka yake eh kuma kudura to wato a da ikon ya yi haka yake kuma kudura da sai ya yi da zai sai kitan eh a nan mutu fahimci ina haka ne haka ne kun gane ko haka yake jazakumullahu khairan watan min gairi tafriqin mutafahish ba tare da rabewa tsakankanin gabubba ba wanda yake ya mona na yayi zurfi ma'a zikiri tare da tuna- tunatowa cewa eh kana menene kana alola ba ka wanke gaba ɗaya ba kuma mutum ya manta ba a ba a san wannan ya faru wal kudura kuma da iko akan mene ci gaba da alolan haka ko Allah ya saka da alheri wa alaikum salam wa rahmatullah na'am hmm a'a insha Allah subhanahu wa ta'ala ai albayyinatu alal mudda'i ko ba haka bane eh wal yamin ya bala man ankara idan kana cikin alola ruwanka ya kare to babu laifi idan ka jirga can ka je ka dibo ga shago can ka je ka siyo ka zo ka ci gaba da alolan wannan babu komai sai dai kuma kada abin yi yawa ne ta yadda zai sa ka shagaltu ka manta ma'alula kake yi yau ai shine maganar shi nan ma'azzikiri kudura cikin mutum eh wal kudura din nan mun bance wannan ko so in dan zaka yi alula ka tanaji ruwan da ya ka tabbatar zai ishe ka ne ko mun kankantar sa ka shafa ma fatan fatan fa a hannayen gaban ka na alula sannan sai ka kammala kuma mu idan mun zo mukan dauka kawai a rinka watsarwa ne a gaba facal facal facal facal shine alula zaka iya watsarwa facal facal facal facal amma wallahi akwai lama ka gani sai mun kula da kyau wasunuhu samaniya sunnonin alula guda takwas ne al'ula na farko gasulul yadaini wanke hannaye guda biyu qabla idkhalihi ma fil ina'i gabanin shigar da su a cikin mazubin ruwa idan ka zo zaka fara alula ana son sunna ne ka wanke hannunka gabanin tsoma su a cikin gwangwani ko kwano ko tasa ko makamancin su wayanwi bi gaslihima ta'abbuda sannan da wanke su kuma sai mutum ya niyan yin ibada to ina tambaya wani mana bayani ya ce can za a ɗora niyya wajen wanke fuska amma kuma gashi nan ya ce wa yanu yi gasu lihimar ta'abbud wajen wanke hannu kuma za ka yi niyyar bauta na'am
asalin niyya Mm, na asalin niyya na ibada na'am amma na wannan wajen nuna Eh.
ina magana cewa a lokacin ne za ka ba shi da faɗin da Mm.
niyya lokacin da cewa ya shi kenan Allah ya bada lada Allah Allah saka da alheri kun fahimci wannan ko wannan nan niyya ne na mene na ibada general niyya kenan general intention ita ce dai niyyar alola amma da Allah saka da alheri amma na wajen fuska kuma wannan yanzu ne ka shiga ko ka zo kan ka zo kan farillai
ta wannan iya ba za ta isa wancan mutum It- madalla niyan da ake bukata ita ce wacan nan ta farko ta farko don ko muktasar kaje mu muktasar kaje shi ma muktasar ya fada da wajen fuska ne wajen fuska ne to Allah ya kai mu lafiya wa alaikum salam yayi abinda ma ka fi so kenan sosai ko tunda kamar kuka ninyan komi gaba gida barakallahu fikum wa yaghsilu kullu wahidatin ala hiddatiha sannan kowace gaba ala hiddatiha zai wanke ta bisa ga iyayen daidai gwargwadon iyakanta kawai kar ka zo ka wanke ka wuce inda ba wajibi bane ka wanke salatan sau uku kamar misali idan mutum ya magana da ya yi amfani da magana abu hurairar din can din nan famanista ta an yi tila gurartahu wata hajilahu ka gani mutum ka ce za ka yi har ka faɗa nan kuma har ka faɗa nan kuma ai din da ka je za a yi ta kallon ka ne za ga wani kyamara na yan wani ɗan najeriya ya je misa zai sallah malam ya tattala kafafuwa ya yi haka allahu akbar malam kai da kai shiga ga irin sabon kamar sabon shiga musulunci malam kuma sai zama abin kallo wata natsuwan natsuwan da daidaituwan gababansa har ma har ma ya dan ya dan dara na na na na na na dabi'a da alada kun gani watan ya yi taka tsantsan yadda su ye wannan ye wannan ye wannan yadda ka san robot yawan overacting alama da dada a'a a dabi'anka kawai zaka zo Allahu akbar shikenan da an digan ka yi an san cewa menene kana cikin ibada ne kana cikin ibada ne Allah ka samu dace na zai ɗauka a nahi ta jiha kamar yadda ake cewa za ka wanke kowace gaba daban-daban wanke wani daban sannan ka wanke wani daban wa yagsilu
kulla wani kulla wahidatin ala hidatin ala hidatiha thalathan sannan kuma zai wanke kowace gaba bisa ga ainihin iyakanta ko kuma kowace gaba zai wanke ta da ka- da zai wanke ta ita ɗaya da kanta ba ya- ba tare da ya hada ba ko kun banci wannan wata mustaqillan kenan istiqlalan ko mustaqillan yawwa ala ya hal dai idan ka zo kowace gaba iyakan inda aka ce ka tsaya nan zaka tsaya kun banci wannan ko na farko kenan sannan kuma ba yadda ka hada a lokaci ɗaya kana wankewa ba face a wajen wanke hannaye guda biyu mafari da kuma mene da kuma wajen kunnaye guda biyu su wannan ka iya hadawa ka iya hadawa athaniya almadmadatu kuskuren baki eh, shine na biyu daga cikin sunona ko wahiya idkhalul ma'i fil fami shine shigar da ruwa a cikin baki wannan mimin din wacce nan mimin din ba a mata shadda a ce alfammu a'a fil fami shine zuba ruwa a cikin baki thumma yukhadkhidhu sannan sai ya kurkura shi ya mammotsa shi a cikin bakinsa wayan mujjihu bayan ya gama sai ya tofar da shi to menene hukuncin wanda ashe ya sha ya sha rumu ne ya ci nama ne ya sha rumu bayan ya gama kurkuren bakin ya ji akwai fatikos na nama daga in ya zo ya zara sai ya haɗe ya koya mishi to yaya wanke bakin ya yi gobe ba ya yi wanke baki kurkuren baki ya yi kurkuren baki ya yi a dama abinda indiya har ka wanke bakin tas eh, dan wannan ko- dan wannan particles na nama gutsar-gutsar na nama shine ya jawo hankalin mutum ya haɗiye to wannan kuma shi wannan kwataka zuya ce daban kuma الثالثة نأكو الاسن شاق شاقروا وهو جذب الماء شيني جا- جاوروا جنيوروا بنف بنفسه ku duba da kyau fa'un din nan tana da fata bi nafsihi da iskan hanci da iskansa iska li dakhili anfihi ai ila dakhili anfihi wannan tana malaman tana da manan ila har zuwa cikin ramin hancinsa ana son kai mubalaga sai dai in kana cikin kana azumi ne arrabi'atu na hudu al-istintharu tacewa wa huwa daf'ul ma'i shine tunkudo ruwa min al-anfi daga hancinka bi nafsihi da numfashi watan iskan da ke ba- cikin hancinka ita ce za ka yi amfani da ita ka ja ruwa ya shiga ma'a ja'alis afwan haka ne ko? eh na yau to sai ka ja ruwa sai ya shige can cikin hancinka ma a ja'ali sabba- sababa tare da sanya waccan nan manuniya wal ibham da ibhami wannan babban yatsa ibhami ko wannan kuma sai gab- babban gaba ta hannu ita ce ibhami sai kuma bi da ita sababa wasu kuma sukan ce sabaha sannan kuma sai mene wusta ta tsakiya ko sai mene sai albinsir sai kuma khinsir haka ne ko to sai ka fi- m- m- fitin miƙar da yatsun guda biyu haka sai ka kama hancinka wajen fyacewa min yadi yusra daga amma da ta hannun tagu ala anfihi ga ka- ga hancinsa sai ya fyacu to kun ganin kuma ga wani wannan duk wani dadabi ne ake ake nuna mana idan ka zo fyacewan ka yi amfani da hannun hagu ba hannun dama ba mun fahimci wannan ko wai baligu gairu sa'im wani mai azumi ana son ya mubalaga ya ja ruwa sosai fil madmadati wajen kuskuren baki wal istinshaq da shagarwa wal afdalu kuma mafi falala an yatamadmada bi thalathi garafatin ya kuskure baki da kamfata guda uku summa yastanshiqu bi thalathi garafatin sai kuma ya shaga ruwa da kamfatar ruwa sau uku mun bance wannan ko wato ma'ana anan idan ka ɗibo ruwa sai ka kurɓa ka kurɓe shi ma'ana sannan sai ka kurkure ka zubar sai ka sake ɗibowa kenan za ka raba tsakankanin kuskuren baki da shaƙa hanci amma aikin manzo sallallahu alaihi wasallam shi ya fi yawa ne wajen haɗawa idan ya ɗibo ya kurɓa ya kurkure ya zubar na abin da ya rage shi ne zai shaƙa sannan kuma ya kace da hannun hagunsa wannan shine aikin manzo sallallahu alaihi wasallam wanda yafi yawa wajen alola to kun ga yanzu ta kula da hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam wannan shine al-afdalu ba raba su ba duk galibi hadisan da suka zo da suke magana akan alola idan kana da hadisai guda biyar ko shida to in Allah da zaka ga galibin su guda hudu guda biyar duk sun zo ne da cewa mene annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada kuskuren baki da shaka ruwa Allah ka samu dace na'am sai menene al-khamisatu na biyar masul udhini shafin fatun kunnuwa zahirihima ta bayansu wa batinihima da kuma cikinsu za ka sa waɗannan yatsunka guda biyu bi an yi dukila sababataini ta yadda mutum zai cusa waɗannan manuna- man- manuniya ya cusa su sababataini ko? na sababataihi afwan sababataihi shukran na'am fi simakhaihi a cikin fatun kunnuwansa guda biyu wa yaj'ala ibahamaihi sai ya sanya waɗannan ibaham din sai ya sa su ta baya ala zahirihi ma a bayan su sai ya shafo asadisa na shida haka ne ko tajdidul ma'i jaddada ruwa limasul udhunaini domin shafan a kunnuwa guda fatun kwanin kunnuwa guda biyu amma sannan mazo sallallahu alaihi wasallam shi ma abin da ya fi aikatawa shine abin da yayi warage na wajen shafan kai shine zai sa ya shafa kunnin su da shi sai dai babu laifi idan ka ji kunnin kunnin ka ruwa bai shafe su ba ka sake samu ruwa sai ka sa ka shi shafe su ga baki da asabi'atu na bakwai raddul yadaini maido da hannaye guda biyu fi masu ra'asi wajen shafan fa- shafan kai idan ka shafa ka kai ƙeya kafa shine shine ƙeya sunan ƙeya da larabci kafa kafun fa'un alifun kafa da turanci sukan ce nape nape n-a-p-e nape ko kuma back part of the head back part of the head asabi'atu raddul yadaini ya raddul yadaini mai da hannun hannun hannuwa guda biyu fi masir ra'asi wajen shafan shafan kai to kun ga nan in an ce yado a larabci ana ce ana ina ne ake nufi in an ce yado a larabci shine daga kan yan yatsunka zuwa gwiwan hannu hannaye shine yado shine yado galibi in an ce yado an yi dalagi nan ne ake nufi kawai tun daga kan yan yatsinka har zuwa gwiwan hannu wuyan hannu afwan wuya na hannaye guda biyu nan ne ake ce musu menene ake ce musu yadaini ko yadu kun gane nan tun daga wuyan hannunka har zuwa gwiwan hannunka nan ana ce mishi sa'id sa'id tsintsiyan hannu tsintsiyan hannu to shi yasa wajen mafhumul yadi malamai suka samu sabani akan in ka zo taimama ina ne zaka shafa su malaman hadisi sun tafi iyakan shi nan gwiwan hannu ne wuyan hannu ne kawai wannan kuma shine mafi karfi domin galibi an ce alyadaini alyadu ana nufin da kan yatsu ne zuwa wuyan hannu shikenan kawai shine alyadu sannan kuma su malaman fikihu suna fahimtar alyadu tun da kan yatsu yatsu ne har sai ka zo gwiwan hannu shine ake ce mishi yadu kaga tsintsiyan hannu ya shiga kenan ciki za mu zo insha Allah ta'ala taimama akwai waɗansu mafan da suka ce a ina ai su alyadu shine tun da kan yatsu har zuwa kafada to ke ne kaga su ana suke ne idan ka zo taimama ya zaka yi har sai ka zo kafar ke tun da ya ce wata kuli ne ko kuma ne wata fa'alu biye dai ka haka za wa ƙala biye dai haka za an ta kula ko biya dai ka haka ba to kaga su kenan wanda suka ce har zuwa ka faɗa a shi kenan wajen taimama idan ka zo sai ka shafi wannan kenan wanda kuma kaga khilafin sunna wannan Allah ka samu dace wa tarti athamina na na takwas tartibu fara'idihi jerin tofar lansa to ga wata tambaya mutum ne ya zo zai alola ko da ke ba wai muna son makawa ɗin sun shi buhoha ba ne a'a wannan watan gwadawa ne wai shi mun fahimci abinda muke kanta ko kuma mun fahimta ba na'am mutum ne ya zo zai wanke zai yi alola shikenan sai ya ɗauko daga fuska sai ya je kafafuwa sai ya dawo shafan kai haka ya ci gaba ya kare kyalolinsa to ya alolinsa ta yi ko ba ta yi ba alolin shi ta yi ta fi saboda gashi anan ma gashi yanzu anan tartibi fara'idihi kun gane alolinsa ta yi sai dai mene kai kuma in za ka yi din yi kokari din ka yi wanda ya dace da shiriyar manzo ne sallallahu alaihi wasallam a annabi sallallahu alaihi wasallam ai ya san ta yi din me yasa ba a gan shi ya saba ba duk hadisan da ke magana kan alulan manzo sallallahu alaihi wasallam za ka ga sai ya dauko ne daga wanke hannaye zuwa ku- zuwa wayan hannaye waye wayan hannaye kuskuren baki shaka ruwa fyacewa sannan sai fuska sai kuma hannaye guda biyu sai shafan kai shafan kunnuwa sai wanke kafafu a garke haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi aka yayi Allah ka samu dace na'am na'am ta subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk na'am tambihun